لله رب العالمين وعلى كل وقع وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu a wannan majalisi mai albarka ɗan darsi na wannan babban littafi na sharhu na ummatul fiqh yau muna rana ta litinin na ga tara da wata na zulqa'ada hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya da 27 da watan hudu shekara ta 2026 يقول إمام المصنف رحمه الله تعالى مالك شيء وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها إذا مجي ya saka matar shi saki ɗaya ko ya saka matar shi saki biyu yanzu ya cika saki biyu gare shi to sai ta nisanta gare shi ma'ana har ta ƙara idda mai melo ta ba yanzu sai ta je ta auri wani miji masalar da muka ce mutu sati mai zuwa mai wahala al'amari to mala ya ce kira maganar jumhur adat mai ma baki a ne yanzu ta dawo da abin da ya rage mai saki kira wannan saki biyu suna nan tare da shi bai ruguza ba kira wannan masala muku manta ba ita ce muka ce da wannan satin za mu shiga cikin ta kira yanzu ka mata saki daya sai ta je ta yi aure yanzu in ta dawo baka ce ba ai tunda in kika inda saki uku na miki in kika je kika yi aure in kika dawo ai babu saki ko da tsakanin yanzu ta wannan mata ala'anan ba haka ke kenan yanzu da ta dawo maka wancan saki na warko iyana akwai saki ɗaya tsakanin in ba saki biyu ne a can baya sai yanzu ta yi ta yi aure ta dawo shi kenan saki biyu iyana shi ne za mu je zuwa dai kamar za ku ji insha Allah ya ce to ta dawo maka alama ba iya min talaki akan abin da rage maka na yawan rage maka in biyu na sauran ka ɗaya in ɗaya na sauran ka biyu yawwa sawa'un ya ce raja'aha ƙaunar kuruja minan idda au ba da kuruja min ya ce ya miro da ita kafin idda ko bayan idda ne biya ƙarin jadidin da kulla sabon aure ne wa haza mujma'un alai ya ce wannan duka an yi ijima'i tsakanin malamai to je kago masu alata mu قالت لي تزوج الاولى او تزوج الاول او تعتمد على موعد الزواج وكان قدرتها ان المره الاولى واحده يكون بقي المتسامح اذا كان قبل الاثنين يكون بقي له ملكه واحده مثل ذلك كثيرا ويقال زواج المسلمين tare yanzu daga masala ta mu ya ce walau taraka da miji da ya saka mata tashi sai ya bar ta hatta banat sai da zane zantani ba ranar idda ta ƙare idan mace ka saka ta ko saki ɗaya ne idan idda ta ƙare to ta maka nisa baka da yancin komai sai da samun aure shi kuma wancan komai ko tana so ko bata so dole ne amma yanzu wannan tun da ta rige ta ƙare idda shi kenan yanzu kai ma ka zama cikin layin zama to yanzu da ya saka ta sai ya bar ta hatta nisan ta gari shi mana ya zama to idda ta kare sun manaka zaujan gairahu sannan ta auri wani miji ba kai ba akwai saki ɗaya tsakanin ko biyu yanzu ta auri wani to me za a nan sun ma ba natmin sannan mijin na biyu kuma shi ma ya saka ta kuma ta kare idda ku gane da kyau tunda yanzu da ka mata saki ɗaya ko saki biyu sai baka mero ta ba sai ita ta ƙari ta maka nisa yanzu da ta auri wani da ya saka ta shi ma iya da yancin ta mushi idda kun gane ko to shi ma inda ya gada ma sai ya mero ta har ya kai saki uku shi ma to yanzu shi ma bai mero ta ba sai ta mushi nisa shi ma zama layin bazawari yanzu ta yi zauru nawa kenan biyu kai ma da shi da kowa bazawari ne to sai ce sun bar ai tallaka zaujin sani wannan miji na biyu shi ma suke ta wa ba na fi ta miji nisa wata zawaja al'awwal na farkon kuma yanzu ya sake dawa ya aure ta sai ke cewa to raja ilai alama bakiya min dalaqiya ta dawo mushi a bisa abin da ya rage na sakinta in saki ɗaya ne a baya mata sauran saki biyu in biyu ne sauran saki ɗaya shi yasa ce bai za ka na tsallaka fil marratil ula baka da ko wahida in saki a na farkon ɗaya ne mata to saki ɗaya yanzu kenan sauran biyu ya kunu baƙiya lahu tsalakata ne saki biyu rage in kuma ɗaya ne ya kunu baƙiya isnatayn kenan biyu ya rage mutane shi kenan kare وإذا كان طلقها اثنتين يكون بقي له طلقة بقي له طلقة واحدة سكي دي رجي مشي تو سي ما يجي لبثبوت ذلك عن عمران عن عمر أولا yace da Umar wa Ubay bin Ka'ab wa Imran bin Hussein anan wannan mas'ala da muka yi bayani satin da ya gabata muka ce wannan shine kaulul jumhur za mu hana da kan sahabbai Umar ibn Khattab a cikin Khulafa'ur Rashidun haka nan akwai riwaya ta Ali ibn Abi Talib shi ma yana ciki to sannan kuma akwai Ubay ibn Ka'ab akwai Imran ibn Hussein akwai Abu Hurairah wannan sahabbai guda biyar duka ta suka yi ta dawo maka da sakin ka kenan saki bi iya nan tare da kai gane ko saboda ita wannan mas'ala babu nasi na sunna wanda ya magana akan hakan ne amma kuma malamai suka ce a mafhumin aya inda Allah ce a talaku marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasirun can kare ce ta fa in talaqaha ya zama ulama uku fala tahillu min ba'du hatta tawjiha zawjar kaira kenan inda Allah yayi magana saki zai rushe sai in yayi ka saki na uku kenan za ta auri wani sannan ta dawo ya rushe to yanzu kenan anan sai wa'annan magabata sahabban nan suka tafi akan cewar kenan su har yanzu sakin ka iya nan a jitin da bai kai ba uku so da ta dawo maka da sakin ka biyu ana bin ka bashin saki biyu ko da ta yi aure yanzu in ka mata saki ɗaya kun cika uku to haka nan a cikin tabi'un akwai masu yawa ba su da iyaka manya-manyan malamai da tabi'ai sannan a malaman mazhaba guda hudu ku gane da kyau imam malik magana ɗaya gare shi ta dawo maka da sakinka kenan ya ta da sai na umar haka nan wannan imamu shafi shi ma magana ɗaya gare shi to imamu ahmad shi ya da magana biyu magana ta shi wanda ta fi ƙarfi ta dawo maka da saki iya tare shi ma da jimhur amma shi iya da riwaya wanda bata kai wannan ƙari ba amma a waccan riwaya ya koma ɓangaren wancan an rubuta saki sai abu hanifa shi abu hanifa sai ya ce shi a wajensa saki ya ruguje ya ce me sa suka ce ya ruguje ba na su saka ya ce tun da saki uku ma auren wannan da aka yi na gaba ya bige shi ya ce me zai hana bige biyu ko ɗaya saboda ba da wani abu suka dogara illa da wannan da wani illa ce suka ce domin san da cewa idan mace yanzu saki ya kai uku tsakaninta da mijinta in ya saka ta je ta auri wani yanzu in ta dawo mishi ta dawo da igiya uku sabbi wancan saki duka sun zube an bige su ya ce to tun da wancan aure na biyu ya bige mata saki uku mai zai hana bige ɗaya ko biyu kun gane ko to sai dai abu hanifa shi ma almajiransa duk gaba ɗaya matasa matasa a cikin almajiran abu hanifa suna tare da jumhur dattijai suka suna tare da wannan suna magana ta abu hanifa eh aka shi biyu aka yi eh sun koma wajen bangaren wancan to eh eh dan shi imamu shaukani imamu shaukani shi ma can yabi wajen hanafiya amma to manyan manyan malamai dan akwai ma wanda suka ce su wa matsalar wannan ta kai a gurinsu ijma'i akan cewa ta dawo maka da saki saboda al'ummar da take kan cewa ta dawo ga samu ba su da iyaka suka ce su a gurin su kadai duk wani magana da wani zai ka kawai shaz saboda su ta suke kawai in kun diba nan cikin shari za ku gani gashi nan eh wanda yace an samu an al'umar wa ali kaga ali ma shigo wa ubay wa abi hurairah kai wa ubay eh haka nan ibrahim husain zan ba mu to saboda haka in kun nemi dai mas'alar za ku gani a ƙasa irin dogon bayanin su to ni a idan abin da nake gani yanzu misali a irin wannan mas'ala da take da sarƙaƙiyar nan na ɗaya ne idan muka diba kasancewar dai ba da nasi aka do- suka dogara ba shi mutum in yana da nasi to bai faɗo ko mutum dubu na gehe da kana nasi kana su zai amma in babu nasi to sai a kada ka to tun da fa magabata sun yi kokarin su kaga aka ce to kuma akwai kulafa'ur rashidun an shi kenan ya kare saboda su suna da wani ƙarin abu da annabi ce alaikum bi sunnati wa sunnatul kulafa'ir rashidin dai kenan abu na biyu dama a mas'alar wanda suka tafi akan haka su suka fi yawa abu illa kowace anan tana iya dole ta baka damar da zaka ba da rinjaye abu na uku anan kasancewar manya-manyan malamai sun zo da kusan ijma'i akan wannan mas'ala shi sa duk wanda zai zo da wani magana sai wannan magana ta ka wani abu da kace so ka tare ijma'i bai yi ba kenan saboda haka ab- abin da zai bi kwanciyar hankali a nan kadai mutum ya haƙura kawai ka haƙura ta dawo maka da saki biyu nan da aka ce kuna da isnadi kuna da aka ce isnadi su masu daga ya zama to isnadi a kashi
Ah, uku yu- ai, duka duka ai magana ne ake a kansu hanyoyin da aka samu bayanai ga wa'annan magabatan ne ake magana kenan hanyar ba ɗaya bace ba bi bayi wanda yake ya zo ai na ce maka can kaga ya ce hal akwai imran ibn hussein hanyoyi ingantattu wanda suke da zuwa ga wa'annan sahabbai gaba ɗaya to yanzu a irin wannan yanayi kaddara kai ne kawai matarka saki biyu yanzu ta dawo maka amma da ta- kuka rabu ta je ta yi aure ba shi bane matsala ta shigo yanzu da ta dawo maka a cikin biyu za ka yi ɗaya ko ka ce tare da jamhur ka ce ta dawo maka da sakin ka biyu tana ana bin ka bashin saki biyu ɗaya ya rage maka ko ka tafi akan wancan magana ka ce bakar saki ko kwara ɗaya to shi kenan yanzu sai ka ce bakar saki ko kwara ɗaya in sai ka ƙara mata saki ɗaya a gaba ya- ka ga yanzu da ka yarda nau gare ka da uku gare ka da ƙare to zai kime da ta saboda ka ce babu wancan kace ɗaya gare ka yanzu da Allah ka samu kwanciyar hankali a zuciyarka kaga kenan kana tare da mace amma hankalinka ba mace yake musamman kana ga irin wannan maganganun wa irin manya manya magabata hankalinka ba zai kwanta ba to su wayannan bangaren waɗannan wanda su kuma suka ba da cewar saki ya ruguje a cikin sahabbai akwai mutum biyu matasa na sahabbai Abdullah bin Umar da Abdullah bin Abbas su biyu ne a cikin sahabbai da suka tafi akan haka a malaman mazhaba kuma Abu Hanifa da ke da cincin mazhaba ta shi wasu sun koma tare da shi wasu suna tare da shi sai kuma Imam Amr shi ma ya gari waya wani ta faɗa nan sai Imam Shaukani shi ma da ba da gari a wannan amma da su Ibn Taymiyyah da sauransu almajiran su Ibn Qayyim duk sauran malamai eh, duk suna tare da aljumhur shi yasa ma mafi yawan manyan malamai wannan magana ta bi kata babu sani yanzu da ka diba wata wata isu ibn bas ka ga kai tsaye kawai da ce ta zama ka da zikin ka kusa haka can wace magana saboda ya yi kwanciyar hankali yanzu kasancewar mutane suka samu yanzu ka samu labarin wannan riwaya ɗaya sai mutane su ai ai ta abubuwa da ban ba ya mana saboda ka sai ai hankali shi dai ba haushe yake ta iya ruwa mutta kai kar kai abin da zaka shiga cikin shakku ana cikin damuwa kuma eh, kullum muna muna bayani akan cewa shi suke da ake wa mace ba wai ba mutane su gane ba wai da kawai da ranka ya ɓaci ba kawai ka ƙara saki kai ta makarka igiya uku gare ka ai ba ta ƙare ba goma zuwa ka ƙara ai iya sauran ɗaya yanzu shi sakin nan ba a ce maka ba wai dole in ka saka mace ka mai dota saki ɗaya ma in kana so in kai kawai kayan ni har abada ka kuma ba lahi ba kirin menene zai sa mutum kawai da ɗan ranka ya ɗan mutum ɓaci kai saki ka ciccire igiyoyin kuma ka zo kana kama kame yanzu ba maka kullum mas'alar da na ce muku ake yanzu nan bayan azarkin nan na diba wani yayo bokar ya kai guda biyar kullum likicin da ake kenan ya ce wani ne saki mace ana na saki uku gami daya to saki gami uku gami daya kaga daman likicin da ake fama da shi ana to yanzu a ƙarshe dai duk malaman yankin suka ce su a saki uku yake to yanzu an rasa yadda za a yi shi ba so ke su koma iya ta kai kawo yanzu sai aka ce ta je ta auri wani kuma wanda aka auri daga yin auren mu aka aka share to shi ne a nan sai a- aka ce ai auren kwanta shi ma ba yi ta ta ko ƙur'ani ta nan an kwanta alba kun gane ko an gane ne ba ta nuna ba.
Eh, kuma haɗari aka samu wata matsala ɗaya ake eh, magana cewar ana ga wancan ɗin ma daman haɗin baki ne namijin aka zo aka gama to idan namiji kuna ji ko ya haɗa baki da shi aka kashe mishi dal to dal bai mutu ba amma in mace ta kashe ya mutu eh da zinin da kanta ita yi ƙarya ta yi ta yi aure na ƙarya saboda ita mace ai mata aure sai an mata aure dole mace komin girmanta sai da alwali mata daura kanta aure wanda ke daura kanta aure mace ɗaya ce wace ce a hadisi yanzu wanda ke wa kanta aure mai zaman banza mai zaman banza ai ba aure bane ake ne ko ba aure ai wanda ke halitta kanta eh man mai zaman banza ita kawai in ka zo ka ba ta kuɗi ba an kare ba to ita kadai zai yi amma in dai mace musulma dole sai da magabata sai an yarda ki aure ko ke zaura ce an yarda da ki amma ke bi kya daura kan ki aure amma namiji yana daura kan shi ne kai bulaguro ɗan uwanka kowa bai san in ga lokaci Allah aure ne da ne wani bulaguro kuma ya halitta eh amma mace ba ta yiwa ce sai dole ya da to shi sa anan haka nan ko mace ba ta saka kenan anan sai malamai suka ce in ita ce ko da gama baki aka yi da ita ta sani amma kada zama kai kamata kuɗi a gama jihar da kuma yanzu kan kai ne in zai sai ta kashe dalkin da tun da zule abu ne da kowa sani da saki uku ya yi ne mata suke zuwa suna kaso dalkin suna da da wuya ga yanzu an yi saki uku ba a ji an an kashe dalkin nan ba Eh, in za a kashe dalkin yanzu wani gari ma ake zuwa sai a je a yi wata ɗaya wata biyu a san za a yi in an samu da za a kashe dalkin da an yi auren kwana ɗaya kwana biyu kawai shi kenan ya ya ƙare wani ma kwana ɗaya yake aure a kashe shi sai mutane sai tsoron Allah ba dole bane ba ci da sakamakon ce duk lokacin da kaulan ka ya ɓaci ka saka musu bari har ka ciccire igiyoyin abin ya dame ka kawai ka tsaya ka yi haƙuri in abu ya zama dole kawai ka yi saki ɗaya me me wace ka nuna ta shi kenan ko kana namiji ko ba ka mutu maimakon yau ka saka ta an ɗauko ya ya kamera ta hailo gobe ka saka ta iya guri iya guri hailo ka mai lota hailo jibi ka saka ta kuma kuwar zagaye zagaye kuna riba da wani kuma iya guri tunda ka san ne za a zuwa baka guri iya guri idan abu ya kai inda baka iya haƙuran ba to kana fi ciki ko ba tilsa ka za a yi dole ya kame lota kaga inda ana haka dawo duk wani mazuni ba to yanzu wasu ba ba mu kuma yanzu ya damu mutane to yanzu dai a ƙarshe dai wannan mas'ala dai wajen da al'amari yake to bismillah ma'alaikum
Thank you. فإن أراد الزوج أن يحب الزوجة على سبيلها في أوراق الوقاية أو المسألة ولا يجوز لهما أن يكون ما تتزوجون ولو لا يفعل قولهن مقبول ما حرم عليهن إجمالهن تشهود بما حرم عليهم إجمال الشهادة كان على تقبلها منه أما إذا جاء الزوج في شهر من شهرين حتى يكون انتهى وقتها عن عن ابتدائه انتهى عدتها في 20 يوما لم يكن قولها لم يكن قولها لأنها ما لا يكون
so sai maliki cewa wa idza talafa idan da miji da mata suka yi sabani fin qira'i iddatiha shi ma wani ana tarkicin wannan mutum zai saka mata ta yi idda ta farko bai ta bi bai nuna wai yanzu ya ga ta ta uku ta zo tsakanin he ta fara idda ko ta kare zai ce ai ya mai nota ta na kare da kuma alƙar rigima da shi in za ka bera mai da wani lokaci na ba a yi karrama da kai to yanzu aka yi saɓani tsakanin mace da miji a wajen ƙariyar iddanta shi ya ce ba ta ƙare ba na mai nota kawai ita wata ce na ƙare ban komu ba magana za a yi a nan alƙawulin ƙauli ba a nan magana za ta ɗauka eh amma amma a yaminiya idan da'at ko min zalika mumkirin ya ce za a gama mata da rantsuwa amma in ta yi da'awar abin da yana yiwa kirin ta hudu lokacin da tana iya yin al'ada uku a ciki dan ka ce ta hudu wani in ta hudu abin da bai yiwa da an babu rantsuwa na inda aka ce ta gama da rantsuwa inda ta hudu abin da yana yiwa ba da ta hudu abin da bai yiwa ba to me yake yiwa ya ce ka an takuna mimman yahilna na farko ta zama to masu al'ada ce dan kar ta zama to tsohuwa ce ko yarinya na bisa al'ada abu na farko ce ta zama da take al'ada kenan ka ga yanzu misali inda wanda bata al'ada ce sai ta ce ta kare al'ada aka ce watan giron ta ce wata biyu aka wata kare ita su wata ne wata uku sau da haka fataddai fataddai annaha kharajat min al'idda sai ce da a ta huto da ta huto daga idda fi shaharaini a wata biyu in wanda take al'ada ce ana yin haka a wata biyu mace zai idda biyu wa yunkiru zalika zawji shi kuma yace a wani yaro idda ɗaya kika yi ko idda biyu kika yi musamman ma a yanzu kaga ta zai idda biyu ta kawai yace ai wata wata ne shi ba dole bane haka fa yaqulu masalan shi mijin zai ce innaki lam takhruji min al-idda bi cutar idda ba illa ba'da an raja'atuki ba na mai lokaci da kika wutar idda bishari salis a watan ki na uku da minu ki kun gane ko ita ba a wata bi ta kare idda to yi kasu bi kawalin mara a ce to ana magana mace za a aiki da ce kai sai kawo mutane guri bai zama a wata biyu yana idda uku wai na ranar zobi an ta halifa idan muke ce to ni gaskiya ban yana ita rantsa ita rantsa in ta ce in yi ce ta rantsa zauja alasiri ki abi da'awa kan gaskiyar abin da ta yi da'awa falahu zalika iya da yancin haka me yasa aka ce li qawli ta'ala saboda Allah ce wala yulhunna an yaktubna ma khalaqa Allah fi arhamihin ya nisa su koyi abin da Allah ya ce amma fa suke inda ciki su ce akwai ciki ban yi ba idda ban yi ba al'ada falawla anna qawlahunna maqbul in ba dan magana su ba ana karbata ma hurrima alaihinna da ba haramta musu hakan yin ba yace ma hurrima alaihinna kitimanin ɓoye shi kenan ɓoye cikin ka shuhudi ita kamar masu shaidu ne lamma hurrima alaihim kitimanin shara lokacin da aka haramta musu ɓoye shi da an san zana shaida aka haramta musu ɓoye ta ala qabul yaminu akan a karɓa daga wajensu amma idan dati zauja amma idan mata ta yi da'awan intiha iddati ya karewar idda fi muddatin a lokacin da la yumkinu intiha wa fiha ba za ta iya karewa ba a wannan lokaci to ka an tadda'i in ji ya iddati ya fi shahara ibi ishirin na yau a kwana ishirin ta ce ta yi idda uku ta ga ba karba ba ko a wata ɗaya ta ce ta yi idda uku ba a karba ba lam yi kubar ƙauluwa a nan ba a karbi magana ta ba li an na tadda'i ma la yumkin domin tana da'awar abin da ba yiwa huku ahu abkuwarsa kiran ta yi da'awar abin da bai yayi yoya ta ce ta yi al'ada uku a wata guda ko kwana ashirin to a nan wannan magana ba magana nan zuwa kaɗai magana mu ji ta ce magana na'am
على الوجود هذه الرجعة وعلى هذه الزوجة البالتين ويقول قول يوم الأصل وهي الزوجة وهذا اليوم to ma da cewa yanin da azauju in gida al'idda idan mu je da'awar cewa ta ƙara iddawa in gane ku bayan ƙarin idda ya da'awa annahu qadara ja fi iddatiha ya ce ai ni ko lokaci eh lalle yanzu ta kare idda ya ce amma ni da na maida ta tun nan da sati uku tun ba ta ƙare ba idda fa an karo ta yin kayan sai a lokacin da ka yudda da ka mai ce ka mai doni ni na ƙare idda ta a lokacin ba fal qawlu qawluha yanzu ma magana ta ta da aiki magana shi an rusar da ita yawwa kenan fal qawlu qawluha li annahu da raja'a domin yana da awali kome fi zaman la yamliku fi a zaman da bai mallaki ba koman shine bayan kare iddat in ta kare da baka mallaka ba lokacin da kai wasa ya wuce ka wal asam wal asalu adamu wujudi hadhihi ar-raja asali daman rishin samun wannan koman kenan wa anna hadhihi zawja kenan komai ba shi bane asali rishin kuma shine asali wa anna hadhihi zawja ita wannan mata kad ba na tuni ta mushi nisa kawai saboda haka fa yuqbalu qawlu man yadda il asl za a yi magana a yi aiki da wanda yake magana akan asali wai ya zo da ita ce mata fa za mu jimu alai an yi jima'i akan sana
Thank you.
To, wayan kana da bayyana in ku yana da shaida akan cewar ya mai rota mata kare mai idda. Ya ce, tasbutu, annahu raja a fi wakatar idda, tana tabbatar cewa eh, ya mai rota a lokacin idda, ko kima lahu biya, to sai abin shi hukunci da wannan hujja da iya shaidar tashi. aka ce me shaidar ka na cewar ka maido ta kafin ta kare idda sai ce wance da wane ko kuma da wance da wance ya aka yi lokacin da na zo na ce na tambaya na tambaye ta ta kare idda ko ta ce ba ta kare ba na ce to shike yanzu na maida ta ta tabbata an yi haka daga bayar ta wata sake shawara in ta ce mai suka ce kwarai a gaban mu aka yi haka lokacin da aka tafiye ce ba ta kare mai idda yanzu ce ya kare to ko ma wani abu mai kama da haka ne wanda ya tabbatar da cewa eh, yana da hujjar to za mu shi hukunci da ita fa takunu zawjatan yanzu ta dawo mata shi ce ni kauli sallallahu alaihi wasallam albayyinatu alal mudda'i saboda annabi ya ce kawo shaida ga wanda ya da'awar an mishi laifi wal yaminu ala ma ankara nan zuwa ne musu na'am إذا تزوج من زوج آخر tad yaga
لو لم تزوج
ga matsala kuma ta cakuɗe ya ce fa'in kanin ƙarta zawajin inda ya ce ya mera ta ko bata ƙara ba idan kuma tabbar da shaida bata ƙara ba idan kawai dama so ta yi take ta yi aure da gudu ce ta yi aure aka ta gidan wani aka ta kare gidan min zaujin akar ta ce ta aure wani miji ruddat ilai ya ce za a ji a amshi a wancan mijin a mera ta ƙuri wani tsohon mijin to in ya kwanta da ta za a yi sai ta yi wata daya sai ta yi isbira'i don a tabbata babu wani abu kenan inda ciki za a bar ta ta yi to saboda haka kenan rudar tsire za a mai da mishi mata shi ko da tana gidan wancan mijin ya ji a kashe a shi ai turaddu ila zauja za a mai da ta zuwa ga mijinta al'awwal na farko allazi a hadara bayyana wanda ya kashe da akan cewar ya mai da ta kafin ta kare da ita tusbitu annahu raja hadisi zauya tana tabbatar da yawon nuna masu tashi allati talaka wanda suke ta fi iddati a lokacin iddata sawawun kan da kan biya a zauji ya ce duk da mutum ya kwanta auren na biyun a sani auren mai dukkan ya ko bai kwanta ba in ya kwanta ba mai nota za yi in ma bai kwanta ba mai nota za yi li'anna zaujatahu ya ce domin mata ya ce mai nota za yi faturaju ilai sai a mino shi kayan shi kama laulam ta zauwa kamar da ma ba ta yi auren ba laulam ta zauwa kanan kawo ba ta yi auren kenan zuwa irin wannan yanayi in har ta je ta riga ta yi aure to kuma ba a ce ba a kina ta yi aure shi kenan ta yi nisa to da ma shi sa ita zaura kullum za a yi auren ta ake so a yi bincike a tabbata da eh lalle an samu rabuwar ko mai yankin tambayoyi na ta tun da yanzu misali sai a baka labari wance sun rabu da mijinta kana ji da ta ƙara idda to kuma shi yanzu ya maida ta ita ko batta su in ka zo yanzu misali eh, ya sike ta ka ji labari yanzu yana da wata biyu daidai ba ta ƙara mai idda shi ke yanzu miji ya dawo ya ce na maida ki ita ko batta su tsaki zuwa a yanzu ma mata shi yanzu nan ta yi rubushi kuma tana jin zaki koma yanzu in wata uku ya cika kai ai daga rajan ka bai zaka ce na ƙara idda sai ka zo ka kudi a aure zuwa watar ka wuce ko ka kwanta auren sai an rubuta tun da aure da kan aure aka kama da iya ta wata kyan dole ne akan al'amarin zaura sai an yi bincike kafin a tabbata da idan ne ba mai da ta kuma ta kare ita
yanzu a lokacin da mutum ya saki mace yana kokarin da kare da karewa sai ce ya mutu da ta zama cikin mulki sai kuma rikici ya kare a haka yana ya sake ba ta yau ya zaki bi ke yana da ko ko a kuku zai kai yana da
da kuma na
wanda ya saki mace sai ki yi kuma ɗaya game da ya tsaya ranar wanda ba mu cutar da biyar Mm.
idan suka koma hukunci za a musu da wancan wancan masara ta farko ko kuriya a yi mana shi da zai shi ba- shi ba- muka yi yarminsa ya kawai a miji kawai sai ke uku ya mata ta ruguje ke su ma anan kuma sun sami yan tere anan ta gyara su Eh, shi ma wancan wanda ya sha kashi da zan yanzu anan ta gyara shi sai ta yawo a kenan an kashe mu yanzu ta komin da igiyar sa Eh, shi da kawai jumhur kenan tun da saki uku ne yanzu ya- ta bige shi A wannan saki a wannan auren da aka ya bige shi Eman, a'a, wala kake magana ta isa? Eh mana, eh, wai a'a za mu ji magana ka daban take ko wata ma isa suka ce a to yawa to shi ya shi ne zai ta kala ba to to jaka kai magana ka eh, da aka sa- aka samu da aka samu sabani ba Eh, da wata ya ne mata kuma eh na yawa a da ba eh, iya iya mai rasa ita iya iya auren ta da ka samu yawa ba tun da ita ta riga ta ga a in ta yi aure kuma yanzu eh, a, in yi aure ta kai take ce shi kenan yanzu dama ai ba mu matsala tun da dama suke bi tsakaninsu dama abin da ya kare jima ai wannan auren da ta auri wani ne shi ne ake magana ya bige ko bai bige ba tun da dama ta auri bono na ai ma matsala shi ma ya san dama ala su ma ba sa ja ba su ma ba ba wanda zai sha su ma ba a a ba sa wani su ma zan da cewa suke bi dama da suke bi tsakaninsu da wannan magana ka kila da ce a hiri zai ki dama eh eh eh eh eh ya bace eh wannan shi ne shi masa wani suke malamai wato idan mace mijinta ya samu irin wannan nan da ta kai eh, wannan gurin alkali zai ba da lokacin da za a neme shi mafi yawa shekara hudu yake ba da in ta iya haƙuri ba kuma za ta iya ba sai a ba da lokacin da za a ci in aka yi lokacin aka ba da in ba a same shi ba kala alkali zai ce to yau ya mutu ya ce zai ranar za ta ware ta kama in ta kare ta gaba alƙali da ba ta karata ta aure to idan ta yi aure shi ne malamai mabiya suka ce idan har ta riga ta yi aure sai ya dawo daga baka ta ta yi wasu ba suka ce ta koma ta koma gida shi ba matsala ce mai sabani wasu za ta iya koma gida mijinta wanta amma nan magana mafi nuna tun da alƙali kashe aure kuma ko da rashin alƙali na iya kashe mishi aure shi na kawai a yi haƙuri irin wannan ya mana ya mana ya mana tun da dai alƙali in abu ya kai ya kawo ma shi ke yanzu misali in an rasa mutum ba ya yi bulaguro ba wani dama alƙalai shi ke samun shi tas ya gaya in wani ku nemo shi in ba same shi shine zai kashe zai kashe shi kuma shi kashe auren shi haka nan mutum in ya kasa rike iyalansa ai alƙali zai kashe aure kuma ya kashe ya mutu zai ba ta takarda ya ce ce aure kuma ya mutu da irin wannan in aka yi in ta dawo in ya dawo daga baya ba in alƙali ya rike kawai sai ya haƙuri gaba nan taba littafin namu ko zo da shi a to ba mu karatu bari yau muna ce ba gida wuce eh muna ce Allah ta ba ko ne ne da rasul Allah insha Allah masala ce musar da ya kwarai ai wannan ana ana yawan yin shi a ƙauye ba zuwa ta fara ɗin eman kuma dole ne a kashe aure yanzu misali a nan ƙauye a nan akwai wani nan ƙauye ke wajen dangaren tun muna rata da muka makaranta ɗin muka bishi da kuma da abu mun bar mara da shi a katin bantuci tun da muka bar mara da ya bace ba a ƙara jin labarin shi da ya bari to dan lokacin na ma ba ya dan dana musu sai maza ban kun shekara biyar haka da yanzu suka mishi auren nan irin na kauye da ake mutu sai ya samu diya daya sai ta yi neman kuɗi kawai da ya ta yi ba ƙara ji labarin shi mutunanka a ce yana kamaru yana ina ne yana ina ne kai har aka gaji da neman shi aka zo halar ƙade ba ta izini ba an shekaru ta yi aure har aka waɗiye shi aure ba ji labarin shi wai sai na da shekara uku da ta wuce a shi akwai dibo yake kawai sai rasu ya mutu da ya mutu kawai da aka zo kuma ya canza suna duk yawon da yake ya canza suna a shi iya da karti ta nijar da sunan shi a cikin kayan shi can ƙasa bayan ya mutu ana mutu ya cikin kayan shi ko aka samu wani karti aka turo ina ganin jona ne wannan na tambayi zane da ce sun samu labari da ɗan kunsu sai a wani lokacin ya yana da shekara kudu tun mun katarbantu da ya zo nan wajen katarbantu na bude ya ta yi ta abu tun ana shekara goma sha amma shi a lokacin da ma zai kai ashirin na ko sha takwas wace ya karsa ashe iya iya amma ya yi yawo kasashe da yawa kudi warkin daga baya ne ba a zuwa jira ba abubuwa in jira ba ba wala baro ko ake wannan yawon a can ma ba a yi auren ba ko yawo ne ake wai ta rayuwa haka wani ta ina haka wani da take a ƙarshe kuma mutuwar ta gaske ta zo baya ba gari ya kashe shi sai ta gaske ta zo a gani ana gani ga ƙauyen su gagarin mutu ta ga irin wani wahalar da ya mata wanda aka turo mana aka ce akwai wani yara su ɗan gari kaza ga karfin kaza ana tura mai gwamnati a cikin sanda ne ina ganin na tambayi wannan ga ɗan garin su da nuke da wani shan nan sai ce a tuntunin samu an ga ruwa shi an ruwan shi ga uwa su da su uwa su su ɗaya uwan shi eh? a babu ya ga su mutu shi amma mata ya tayi wani ya shi ta ita ma mata aure da yanka Thank you.